أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yau muna yinin laraba daren alkamis wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1443 daidai da shida ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan kwanuka na ramadan ma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar musu manta ba muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 43 a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 44 a ita wannan sura mai albarka suratul araf wa nada ashabul jannati ashaban nar na'am bismillahir rahmanir rahim wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين آه باين Allah ta'ala ya tabbatar da hukunci iyama ta tsaya an yi hisabi kowa ya gane masaukinsa yan aljanna suna aljanna Allah ya samu na cikinsu yan wuta kuma suna wuta Allah ta'ala ya tsare bayan wannan hukunci ya gamu kowa ya samu tsagoninsa a lahira wa wajadu ma aka barat bihin rusul kowa ya ga irin labarin da annabawa suka bayar an je gun da za a ga ilmu leke idan ana ce ma akwai wuta to ka je gun da za a ganta ido da ido idan ana ce ma akwai aljanna to an je ranar da za a ganta ido da ido idan an ce akwai siraɗi akwai hisabi akwai gun awon aiki duk dai a ranar za a gansu ido da ido to bayan kowa ya tabbatar da irin abin da manzanni suka karanta da irin abin da littafi ya zo da shi minas sawabi wal iqab mutanen kirki wanda suka yi ayyuka na gargari suna da sakamako na lada da aljanna wanda suka saba wa Allah suka yi kafirci suna da sakamako na hukuba da kuma wuta kowa ya ga wannan a rannan wanda yake karyatawa ma to zai gane cewa a duniya shi ke karyatawa amma kiyama ba zancen karya a ciki yasa farkon suratul waqi'a Allah ta'ala ke cewa laysa liwaqatiha kadhiba laysa liwaqatiha nafsun kadhiba idan alkiyama ta tsaya ba wani wanda zai ce karya ne a kowa ya san gaske ne da kai musulmin da wanda ba musulmin ba kowa ya ga gaske ne a duniya ake karyatawa a ce ba a yadda ba a yi musu amma a gaban Allah musu ya kare karyatawa ta kare abinda littafi yake faɗa abinda manzanni suke faɗa to za a ga tabbas ilmu yaqin da ainul yaqin da haqqul yaqin kowa zai ga abin babu shakka babu kokonto to bayan wannan abin ya faru sai yan aljanna su kira yan wuta suna gidajensu a aljanna alal lara'i alal ara'iki muttaki'un suna kan gadajensu a kishin gide idan mutum ya so ya ga ɗan wuta akwai kayan kallo a ɗakin zai murɗa ya murɗo jahannama ya gano wanda ake musu azaba kuma ka yi kaiwa mutum magana ya amsa ma wata hikima sai ta Allah wani technology sai agun Allah yanzu abin da yake ne harkar technology ɗin nan da waye za ka gare abu dai mar'iya ga suna a waya da talabishin da sauransu yawa amma aljanna abin zai zama kawo bidiyo kulle mutum a wuta jahannam yake sakara yake lazza yake kuma a ina za ka yi murdowa ka ce wani e ku amsa kuna magana da shi to ni dai ga abin da manzanni suka faɗa min naga tabbas ya kai kuma yi ma zai ce ya gani duk abin da ake musu na azaba in kaso za ka iya gani Allah ta'ala ke ce 'yan aljanna za su kira 'yan wuta bi an kalu za su ce da su an kajuwar da jina ma wa adana rabu na haka mu dai mun ga abin da ubangijin mai alkawarinta ma tabbas mun gani an an fahimta allah ya ce in kun bi shi kun yi da'a kun bi manzanni allah zai babu aljanna to yan aljanna za su ke faɗa ma wa yan wuta alkawarin da ubangijinmu ya yi mu mun gan shi mun same shi an kajuwar da jina ma wa adana rabu na haka sai sai da 'yan wuta fa halwajattu ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun ga abin da ubangiji ya karanta muku an gane 'yan aljanna sai so sun gani ido da ido sun ga abin da Allah ya karanta musu iyaya labarin abun ku yake kuma abin da aka faɗa duk wanda ya kangare wa Allah ya kafirci akwai azaba kuma kun gani ma wa'adtum ma wa'adakum rabbukum haqqan shin kun ga abin da ubangiji alkawaranta muku mu dai manzanni sun ce idan mun tsaya akan imani mun tsaya akan aiki na kwarai to Allah ta'ala zai ba mu aljanna ko mun gani fa ada kallan ha gashi ma Allah ya shigar da mu aljanna din wa arana ma wasafahu lana kuma duk abin da aka siffanta mana aljanna gashi na mun gani ga gadajen nan ga ruwa iya gudu karkashin gidaje ga wuldanin mukalladuna ga hurul ain duk mun gani duk abin da ƙwar'ani ya ba mu labari abin da manzanni suka faɗa gashi idanmu ya gani fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ku yanzu kun ga abin da ubangijinku ya yi alƙawarta muku alal kufri wal ma'asi akan kafircin ku da saban Allah kun ga makomar ku qalu na'am eh haka ne dama na'am an ce ijabatu ne isbatul isbat ne ta sha bamban dabala kuma bala ana bada amsa wajen nafiyul isbat kore abin da aka tabbatar amma na'am tana tabbatar da abin da aka tabbatar kun ga abin da ubangijinku ya alkawaranta muku in kun kafirce masa kun yi sabo za ku shiga wuta eh mun gani sun tabbatar kan tambayar da aka musu shine qalu na'am tabbas mun gani ga wuta nan ga azaba iri iri kala kala ba abin da mu gani ba kadi waje nahu haƙƙan haƙiƙa mun ganci tabbas gashi nan fa bayyana likadi kullihim bayanan la shakka fi malam sidi yake cewa a rannan kowa zai gane bayan da Allah ke ba mai hukunto da mai musu a duniya da mai tauran kai kowa zai gane gaskiya sadaqa wa'adallah alƙawarin Allah ya cika wa man asdaqu minallahi qila ba wanda yafi Allah gaskata magana wa zaba anhum ashkuk dukkan wani shakka da kokonto ya fice an neme shi an rasa wa sar al'amru haqqul yaqin al'amari ya zama to gaskiyar gaskiya wa fara'al mu'minun bi wa'adillah masu imani za su yi farin ciki game da alƙawarin da Allah ya musu wa ayatul kuffar min alkhair kuma kafirai za su ɗebe tsammani daga dukkan alkhairi domin sun ga wuta kuma sun shige ta fa'azzana mu'azzi a daidai lokacin sai Allah ya tada mai sanarwa wai me yayi kuwa ya tsaya tsakanin wuta da aljanna ya tsaya tsakanin gidan wuta da gidan aljanna ko ina suna gano shi suna jiyo shi ai baina ahlin nari wa ahlil janna wannan mala'ikan da zai sanarwa iya tsakanin yan wuta da yan aljanna abinda mala'ikan zai ce Allah anatullahi ala zalimin tsinuwan Allah da nesantawar rahmar Allah ta tabbata kan azzalimai bugu da ƙari kenan ga azabar wuta kuma ga tsinuwa daga Allah an bayyana wannan to kun ga wannan aya ta zo tana hakaito mana abin da zai faru a gobe alƙiyama ne idan mutum da rabon alkhairi a gonsa to sai ya dutse ya gyara kusakuransa ya gyara tunda duk abin da Allah ya faɗa tabbas la ma'alis ya faru yan wuta za su yi ga wuta yan aljanna za su yi ga aljanna kuma za a sa mala'ikan ya zo ya faɗi wannan kalmar kuma malamai suna cewa wannan abin da zai faru bayan duk an yi ceto ne wanda suka cancanci a cece su a wuta an gama ceto gaba ɗaya an bar wanda za a zauna a gidan wuta khalid ne fiye abada mazan Allah ke ba da labari Allah zai sa a taho da mutuwa ita wannan mutuwa da ake tsoronta take zuwa take dauke kowa da kowa to halitta ce ita ma halitta ce bayan an gama ceto yan wuta a wuta yan aljanna a aljanna sai Allah ya sa a taho da wuta mala'ika a wannan mutuwa mala'ika ya taho da ita da siffar wata dabba a nuna wa 'yan aljanna a ce 'yan aljanna kun san wannan su ce alamu musanta ba a mai da 'yan wuta ce sun santa sai ba santa ba sai mala'ika ce wannan ita ce mutuwa duk wanda ya bar duniya ya taho nan ta wannan ci ta ziyarci shi ta gama wa allah aikinta kaf ta gama ita ma allah ya halicci ta da ɗaukar rayukan bayansa ɗaya bayan ɗaya ta gama ita ma a yau za a yankar ta mutu a sati tsakanin 'yan wuta da 'yan aljana ana gani ita ma a kashe ta ta mutu za a cewa 'yan wuta kuludun kuludun bilabut tabbata tabbata ba mutuwa kuma 'yan aljanna kuludun kuludun bilabut kuma 'yan aljanna tabbata tabbata ba mutuwa to bayan an gama wannan shine Allah zai sa mala'ika ya ce Allah anatullahi ala zalimi tsinuwan Allah da nesantawar rahmar Allah ta tabbata kan azalimi ya zo duniya ya ƙi bauta wa Allah ya ƙi bin manzanni duk faɗin rahamar Allah nan ya ƙi shiga ya aikata aikin da Allah zai fishi da shi ya aikata aikin da zai jawo masa shiga wuta mala'iku su ga irin yadda Allah yake gafara yake jin yake rahamawa yace a tuba ya yafi a wani gumma bayan ka tuban zunubin ka sai ya koma lada duk irin wannan ramar aran a ce mutum ya mutu bai samu ramar Allah ba ai wannan kamar Allah ya tsine masa albarka haka mala'iku za su ce la'anatullahi ala zalimin wannan wajarai Allah ya la'anci azzalimai domin sun ki shiga cikin fadin rahmar Allah to wannan bayan bakin cikin shiga wuta ga kuma bakin cikin tsiruwa daga kuma malaiku damuwa kan damuwa bakin ciki kan bakin ciki to wannan irin abin da zai sami yan wuta kenan kamar yadda qur'ani yake haka to mana na'am aya ta gaba
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون kamar mai tambaya zai ce ta suwaye azalimi da din wanda Allah ta'ala ya sa mala'iku suka tsire musu albarka sai Allah ya ce allazina yasudduna an sabilillah su ne masu toshewa mutane hanyar bin Allah ta kowace irin dama da Allah ya basu saboda haka ka kiyaye ka guji hana mutane ibada duk irin matsayin da Allah ya baka duk wani aikin alkhairi da ka ji labarin za a yi shi to karka yadda ka zama sanadiyar ƙin wannan aikin ginin masallaci ne ginin makaranta ne a ɗaliban ilimi ne a wani guri da ake alwa ake a karatu ake tattaunawa kar ka yadda a ce an rushe wannan gun da ka yi in ka yi wasa za ka yi cikin layin saddu an sabi layi masu toshe hanyar bin Allah ko da kudinka ko da mulkinka ko da karfinka ko da komai da Allah ya baka kada ka yadda a wayi gari a ce a cikin kundin aikinka na rayuwa akwai inda ka taba toshewa mutane hanyar bin Allah wannan zai zama ma matsala a gaban Allah gobe alkiyama duk abin da zaka yi ka guji taba yada da'awa wannan aikin a karanta alkur'ani a karanta hadisi a fasara sanadiyyarsa fa Allah ya turo manzanni gaba da yansu ba tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ayi wannan aikin ya turo su ba dan komai ba ya turo su ya ba su mu'ujiza ya hada su da littattafai duk dan a jaddada wannan aikin a karantawa mutane ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so kuma ku duba ku gani irin ƙarshen mutanen da suka fada da da'awar tun daga mutanen annabi nuhu ba su kai labari ba ƙwar'ani ya faɗa mana da Allah ya halaka su aka neme su aka rasa aka gangaro kan samudawa da adawa sun yi fada da da'awa sun toshewa mutane hanyar bin Allah a yau babu adi ɗaya da za ka ji motsinsa a bayan ƙasa babu shi babu Allah ya riga ya gama da su in ƙarfi ne ba wanda ya kai su domin su tsabaragen ƙarfinsu ƙwar'ani yana ba mu labari wa kano yan hitu na miyar jibali biyu ta amini sun kasance idan ba a da iya so ya yi gida sai ya tafi jeji ya je samu irin kurman dutsen nan kamar dutsen bcj ɗin na misali gingime mai dutse to ba a da sai je in ya ga dutsen ya masa ya masa da kansa zai kwakula da hannunsa yi ɗakunansa yi boys quarters ya yi ban ɗakunansa yi gun saukar baƙi ya gun fakin ɗin motarsa ya yi maɗaurar dokinsa a dutse ba sai ɗauko dutse ya kai shi inda yake so ya aji shi a ka zai ɗauka inda yake so sai aji ya gidansa abu idan kuma sa masa da karɓar haraji sai ya ɗauka sai ya gaba gidansa ne an gane da kyau ko duk inda kuka takura masa ya tashi koma wani gunda zai sha iskarsa to ba ɗaya a bayan ƙasa Allah ya gama da su in ƙarfi ne sun ce man a shabbi min na kuwa waye ya kai mu ƙarfi a duniya da annabi sai yake cewa Allah ta'ala zai turo muku iska da halakar da ku iska ce dan iska kuma ai matasa za mu zaje su tare iskar ma ba ta so ba sun ɗauka iska ce irin wanda suka sani sai Allah ce rihun fiha azabun alim ai iska ce ba irin wanda baka sani ba ba irin wanda baka sani ba ce akwai azaba cikin ta da iskar ta zo tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha duk abin da iskar ta bi ta kansa ya mutu gaba daya Allah ta'ala ya ce fa asbahu la yura illa masakinahu Allah ya gama da su gidajen su ba kowa ya zama kango Allah ya ce kuma wala ya khafu uqbaha ba na jin tsoron umma wani abu zai biyo baya na halaka su in ma da mai magana yi Allah ya gama da su sun hana a yi da'awa Allah ya gama da su ga samudawa su ma haka ga mutanen annabi sha'aibu su ma haka ga mutanen annabi lutu su ma haka ga fir'auna shi ma haka fir'auna ya yi fada da da'awa ya toshewa mutane hanyar bin Allah amma da ƙarshe bai kai labari ba ruwa ne ya halaka shi mutu ga ƙaruna da iya cikin mutanen annabi musa alaihi salam iya cikin sabansa shi ma dukiya ta zo sai ya yi ɗagawa sai ce a dama harkar almajiranta na idan ba kudi ne yayin samu an ka samu kudi barin ta za a yi an gane da kyau kudi suka zo sai bar annabi musa ya koma gefe tun iya zo a gaisa har kuma abuwa suka yawa ya janye annabi musa ya ta ya zo ya zo har ma ya gaba ɗaya kawar cewa annabi musa gaba ɗaya ya zo kuma yake fada da annabi musa ke fada da da'awa shi ma daga ƙarshe mai allah ya ce fa kasamna bihi wa bidaril ard فخسفنا به وبداره الأرض نعم فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله تعالى ke ce faka samna bihi shi karuna sai muka kisfe shi muka ce kasa ta bude ya shiga ciki haka Allah ya masa ba wanda aka yi irin wannan azabar duk duniya sai karuna da mutanensa ƙasa aka ce ta buɗe ta haɗe su su yi ƙasa irin abin da Allah ya musu gina fakasabna bihi wa bidarihi al-ardh da gidajensa da dukiyoyinsa komai da ya mallaka Allah ya ce kasa haɗe shi Allah ya ce wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a da za su taimake shi a gun Allah babu ita wa ma kana min al-muntasirina baya ma cikin da za a taimaka domin yayi fada da da'awa bai kai labari ba to kar ka zama saddu an sabilillah kar ka yadda duk inda za a yi ko kai jami'in tsaro ne a ce a tura kawo malami inda ba dan ta'adda bane ka kiyaye wannan in dai akan mutum iyayen da'awa ne a ce zaka takura masa ko zaka masa wani abu to karar da Allah kake fada ba da Allah kake fada kuma Allah ba zai barka ba in ka bi tarihi tun daga farko har yau da muke maganan nan ba wanda ya fada da da'awa ya ci nasara babu shi kuma ba zai ci nasara ba tunda wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne a gun munjala mu taimaki masu imani ko ka gane ko ba gane ba ko kana so ko ba ka so masu imani Allah ta'ala iya taimakon su ya dafa musu to azzalimai da suka tsinci kansu a gidan wuta inji Allah allazina yasudduna an sabilillah su ne suke toshewa mutane hanyar bin Allah suke toshewa mutane duk inda za a ce Allah ya ce annabi ya ce to ba sa so in sun samu dama za su toshe wannan hanyar a ya ɗilibuna ha ai asabi ne ai waja suna so su karkatar da mutane su daina bin hanyar Allah su bauɗar da su daga tauhidi da sunna a ɗaura mutane kan son zuciya waye baguna ya ai waja su karkatar da mutane su bauɗar da hanyar a kasa gane daidai wa hum bil akhirati kafirun Allah ce irin waɗannan mutane a lahira to suna layin kafirai da kafiri da mai hana da awa tawala matsayinsu ɗaya a lahira Allah ce hun bil akirti kafirun a ranar lahira layin kafirai Allah zai ta da su saboda ka taɓa da awa taɓa Allah ne da awa in baka dafa mata to karka zama to mai yakarta Allah ba zai barka ba na'am ayata ga wala wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب tsakanin wuta da aljanna akwai shamaki akwai katanga da tare an fahimta akwai abin da ya sha maki tsakanin wuta da aljanna ko tsakanin yan la'araf da aljanna ko tsakanin yan la'araf da wuta tsakaninsu dai akwai wani shamaki ai bai na ahalin jannatu ahalin nan imamu sa'id ya ce tsakanin yan aljanna da yan wuta akwai hijabi hijabu ne ƙara lahu al'araf wani hijabi ne wani tudu ne da ake ce masa al'araf wanda wannan shine sunan surar ko suratul a'raf to shi ne wani tudu ne wanda yake tsakanin wuta da aljanna an bayyanta yi kuma wannan tudu da yake cimar tozon la'arafi allah ta'ala ya yi shi ne domin waɗanda zunubinsu da ladansu ya yi kunnen doki to sai ya ji aji sago ba sa aljanna ba sa wuta zunubinsu da ladansu ya yi kan da kan idan ɗari ɗari ne zunubi ɗari lada ɗari ba wanda ya fi wani ba za a kai su wuta ba domin zunubinsu bai rinjaye ladansu ba ba za a kai su aljanna kai tsaye ba domin ladansu bai rinjaye zunubinsu ba sai a kai su aji sa wani wani tutu ne tsakanin wuta da aljanna za a iya karkatar da su su ga 'yan aljanna su ga ni'imar da suke ga ciki za a iya kuma juyar da su su ga 'yan wuta yini wa bayyana kuma hijab wa alal a'rafi rijalun akan tozan la'arafi din akwai wa'ansu mazaji wanda zunubinsu da ladansu ya yi ɗaya to suna wannan tudun Allah ya zaunar da su abu ya arifu na kullum bisimahu idan an hasko 'yan aljanna suna ganin 'yan aljanna sun san su wa aka gaigawa na can aigawa na can kamar misali ana aikin hajji kana kallo a talabijin a hasko wani wanda ka sani aigawa na can aigawa na can to 'yan la'arafi idan sun ga 'yan aljanna sun gane su aiga malam wani duk su gane su amma suna kan tozon larafi ba su da iko shiga aljanna idan an asko yan wuta ma za su iya ganewa ai gawa na can ai gawa na can ai gawa na can shine ya arifu na kullum bisimahu yan wuta za su gane su da alamunsu yan aljanna za su gane su da alamunsu duk inda aka karkata su to za su gane yan wannan gidan da kamanninsu ai la min aljanna wa la min annar ba sa wuta ba sa aljanna wa alayhi rijalun ya'rifuna kullan min min ahli janna wan nar bisimahum ai alamatuhum yalla arafi sun za su gane yan aljanna da kamanninsu za su gane yan wuta da kamanninsu duk inda aka haska za su gane allati ya arifuna wa yumayyizun za su gane su za su bambance su wa iza nazaru ila ahli janna idan an karkata su yan aljanna nadahu sai Allah arafi su kira yan aljanna sai salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku an gane ku su jinjina musu ce kukan kun ji dadin ku ayyihibbunahum suna son yan aljanna wai sallimuna alaihim suna yi musu sallama wa hum ila al'an lam yadkhulu aljanna amma a lokacin ba su ga aljanna ba walakinhum yatma'una fi dukhuliha amma suna saran suna saran shigar aljanna amma ba su shiga ba suna tsaye a tawzal araf in sun je in aljanna ai kun ji dadin ku salamun alaikum dibtum ku kam kun huta ku kam kun haye mu kam ga mu anan ba mu san abin da Allah da mu ba an fahimta suna yi wa 'yan aljanna fatan alkali suna kwaɗayin shiga aljanna daga nan fa
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
yalla arafi idan an karkatar da su su ga yan aljanna ga abin da suke fada salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un ku kam kun ji dadin ku amincin Allah ya tabbata gare ku duk da bamu shiga ba amma muna kwade za mu shiga to idan an juyar da su wajen mutanen banza yan wuta kenan wa iza surifat absarum tilqa ashabin nar idan an juya fiskokin su inda yan wuta suke qalu yalla arafi za su ke cewa rabbana ya ubangijinmu la ta je allah ma'alƙomi zalimi allah karka haɗa mu da waɗancan mutanen wanza allah karka haɗa mu da su ya allah muna roƙonka ya allah waɗannan mutanen banzan ba ma son ganin su ma ya allah ba ma son mu gan su ma karka haɗa mu da su la ta je allah fi nari ma'alƙomi zalimi waɗannan mutane allah ba ma son ganin su ma wa izara au ahal janna ahal al'arafi yatma'una an yakunu ma'ahu idan kuma sun ga 'yan aljanna suna kwaɗe su kasance a cikinsu a cikin aljanna wai hibbuna wai sallimuna alaihim wa iza ra'aw ashabin nari yastajiruna billahi min halihim idan an karkatar da su ga 'yan wuta suna neman tsarin Allah a kansu zama cikinsu Allah muna roƙonka Allah wannan wannan waɗannan mutane Allah karka haɗa mu da su ya Allah rabbana la taj'al ma'al qawmi zalimin Allah muna roƙon tsarinka kada ka haɗa mu da su domin suna ganin duk irin balbalin bala'in da ake musu wato yan uwa idan ana maganar wuta idan ƙur'ani yana maganar wuta ya kamata mu sake haɗa hankalin magudaya ku duba fa dukkan wani mai saɓan Allah a bayan ƙasa da mai da'awar shi Allah ne da mai kisan mutane da wanda ya kashe annabi da wanda ya yi kaza da wanda ya yi kaza ba fa da in ba inda Allah fa zai kai wannan mutanen su wuta ba duk wani mujrimi da ya kangare wa Allah ba shi da gunda Allah zai azabtar da shi da ba wuta ba wannan wutar da ita ce ko fir'auna ƙarshe kenan wuta ce makomarsa ba wani mai saban da za a kai shi wani gunda ya fi wuta ba wuta to ita wannan wutar ita ce ake faɗa maka duk abin da zai kusantar da kai ita ka guje shi indi a wannan duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yake cewa narukum hazihi wannan wuta ta ta duniya wanda take babbake abubuwa ta kone wannan harodi har bisha duk ta cinye wannan wuta da kuke ganin ta sai manzon Allah yake ce juz'un min 70 juz'an min nar jahannam ba ta kai kaso daya ba cikin kaso 70 na wutar lahira duk balbalin bala'in wutar duniya bai kai kaso ɗaya na cikin saba'in ɗin wutar lahira ba haka manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi ce duk mutumin da aka tsoma shi a wuta ko sakan ɗaya a wutar aka fidda shi wallahi sai mamurinsa ya koma firi ba komai a ciki ko da zai fi kowa jin daɗi a duniya wallahi ya manta ya dawo ya manta komai a rayuwarsa sakan ɗaya a wuta kawai ko manzon Allah ya ce tufar ɗan wuta tufan da za a sa wa ɗan wuta a yanko ta daidai faɗin farci a yanzu a jiho ta duniya kuma sai ya mutu ba abin da zai iya rayuwa da tufar da ɗan wuta a cikin duniya ba zai yi ba koguna sai sun ƙafe bishiyoyi sai sun mutu mutane sai sun mutu ba abin da zai rayu domin bala'in mutane ba za su yi ɗaukansa ba to amma a ce mutum yau ana faɗa ma ka guji wannan hanyar duk abin da zai kai ka zuwa wata ka guje shi amma mutane kuma kamar tura su magutar aiki domin duniya ta riga ta fi karfin su wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo iya wa'azi game da wuta iya tsaye an ce tun asuba manzon Allah iya ta cewa an zarta kumun nar an zarta kumun nar wannan kalmar kawai yake faɗa wa sahabbai an ce sai da rana sai zawali ina gargadinku da wuta ina kashedinku da wuta kar kalmar ta dinga faɗa kenan an zarta kuma na har mayafinsa ya faru a ɗauka a mayar masa jikinsa sai da manzan Allah ya wuni cir iyayi wa sahabai wannan kalmar ku kiyaye wuta duk abin da zai kai kuta ku kiyaye shi to yan la'araf suna cewa Allah muna roƙonka kada ka haɗa mu da wadannan mutanen rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin daga nan ba mi Allah ya ce
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف yanto zalla arafi suna tsaye za su bude baki su kirawo yan wuta wana da ashabul arafi rijalan ya arifunahum bisimahu sun san mutum sun gane shi iya wuta Allah zai ba su dama su kirawo shi wane ya amsa suna kan to zalla araf za su kiraye su su amsa musu ya arifunahum bisimahum abinda yan la'arabi za su ce da su ƙalu ma a gana an ku jam'uku wallahi dukiyar ku ba ta amfane ku ba duk abin da kuka tara na kuɗi yau dai ga ku a wuta wallahi kun yi asara an fahimta shi ne ma a gana an ku jam'uku duk abin da kuka tara a duniya na dukiya da kadarori a ce yau wani ga ka a wuta to kai kam kai asara yan la'arabi ne suke faɗa wa yan wuta wannan a haskowa ne a haskowa ne su mai magana wane duk dukiyar ka gashi yau ga ka a wuta me amfanin dukiyar tunda mazan Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi dukiya ta halal to ya bashi mukullin aljanna ne sai dai ba ya so ya shiga ku duba ku akan dukiya akan dukiya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Usman dan Affan yace ma darra ma fa'ala Usman ba alayhi Usmanu duk abin da ka aikata daga yau ba abin da zai hana ka ga aljanna haka manzon Allah ya faɗa Usman kuma dukiya ce ta kai wannan matsayi za a tafi yaki manzon Allah ya ce a zo a taimaki mayaka za su tafi yaki Usman dan Affan ya dauko raƙuma 100 ya shirya mahayansu da guzurin da mahayan za su bari a gidajensu yace manzon Allah ga gudun mota fi sabilillah manzon Allah ya karba yayi wa Usman addu'a yayi wa Usman addu'a usman ya ƙara ƙaro ɗari jin daɗin addu'a da manzan Allah ya masa manzan Allah ya karɓa ya yi addu'a ya yi addu'a ya sake ƙaro ɗari sai da usman ya ba da raƙuma ɗari uku da guzurin mahayansu da za su bari a gidajensu manzan Allah ya buɗe baki ya faɗi wata kalma mai tsada ya ce ma darra ma fa'al usman ba da yau usmanu na faɗa ma duk abin da za ka yi wa Allah ba zai hana ka yi ga aljanna ba haka manzan Allah ya faɗa masa duk abin da za ka yi wa Allah daga nan har ka mutu ba abin da zai na kai ga aljanna a tuke ta ce masa wannan matsayi ga abdurrahman dan awu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma iski abdurrahman min salsabili aljanna ya Allah ka shayar da abdurrahman ruwan gidan aljanna shi ma dukiya ya dauko yau addinin Allah hidima manzon Allah ya masa addu'a to wannan ita ce ranar dukiya ita ce abinda Hausa suke cewa dukiya irin ta sayyidina Abubakar wanda dama addinin Allah ake wa yake da ita dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau uku sau uku a jere lokaci bayan lokaci idan manzon Allah ya ce ku zo ku taimaki addini sai Usman dan Affan ya dauko Abubakar Siddiq sai ya dauko dukiyarsa gaba ɗaya bayan duka ba abin da zai bari a karo na uku sai maza na kici abokan mai faruwa iyalin da kuma sai ki ci ai na bar musu alkawarinka da alkawarin Allah alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah su na bari Allah ta'ala yana faɗa cikin suratu Muhammad wanda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum
Allah ya ce ya ku masu imani in tansurullah in tansuru dinallah kenan idan kun taimaki addinin Allah da dukiyarku yansurku Allah zai taimake ku sai aka kawo fi'ilin mudari'i ne akwai continuation a cikin abu akwai ci gaba akwai istinira a yau kai Allah zai ma a gobe kai Allah zai ma Allah bai datse abin lokacin manzon Allah da sahabbai ba in tansurullaha yansurkum a duk lokacin da kai Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku a cikin addini dukiya tana kai mutum matsayin da dan adam in bauta zai dai zai dade bai je wannan matsayin ba zai dade bai je ba ku duba ko a musu amuna saba ta azumi an ce duk wanda ya ci da mai azumi iya da ladan azumi su kutum ka kuma a ramadan dole ka yi azumin ramadan ba ka da damar da za ka yi azumin nafila a cikin ramadan to amma shi mai dukiya a kullum in ya ga dama bayan azumin zai azumi ɗari ma idan ka ci da talakawa ɗari to bayan azumin kana da azumi ɗari idan ka ci da talakawa dubu bayan azumin kana da azumi dubu kuma a cikin ramadan ba mai samun wannan wannan farala sai mai dukiya an fahimta saboda ka ita dukiya in Allah ya baka ita kamar ya baka damar higa aljanna manzon Allah yake cewa na taimaki dan uwana na taimake shi bukatar sa biya iya cikin wani hali mawuyaci na taimake shi na fidda shi daga wannan damuwa to yafi na kwana 40 ina itikafi a masallaci na ya ware dinga sallah iya karatun qur'ani iya komai to ya taimaki mutum akan bukatar sa biya shi kada yafi wannan alkhairi haka manzon Allah ya faɗa ita kuma wannan dukiyar da kuke gani a bakinta dai za a mutu a yi wata rana umar ɗan kaɓam allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce makabartar madina da ya je sai ya sa makabarta a gaba shi da almajirai su raka shi sake addu'a shiga makabarta assalamu alaikum diyar kawai momine wa ina insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al'afiya ya shige karanta wannan zikirin ya shiga makabarta ya sa kabar buka a gabansa ya fuskance su suna kwance sai ya ce musu aka baru ma inda na umar yake ce musu labarin da ke gare mu mura ya yi kuma mata za mu faɗa muku labarin da ke gare mu tunda kun bar duniyar ba ku san wani da ake gasawa ba umar ɗan karɓaɓe ce da su amwalukum kadin kasamat ya ku kwantattu wanda kuka mutu duk dukiyar da kuka bari arabe ta ba ba wata dukiya mai sunanka a yanzu tidda sama ta magana abu kaza na wane ne abu kaza na wane ne abu kaza na wane ne umar ya tsaya kan makabarta ki fadar wannan magana amwalukum qadin qasmat duk arabe yace kuma diyarukum qad sukinat gidajen ku duk an shige in kana da wani ɗaki ma ba mai shiga da kai sai hajiya ta zama ne a ciki duk gidanka a gra gidanka a federal locus gidanka a duk an ci an shige ba wani abu na gida da ya rage an shige su ya ce kuma a zuwa jikun ƙatta zawajet matan kudi sun yi aure sun ja tumunin su na ta gaba sun yi aure an sake katuwar katifa katon gado firiji talabishin an ji an auri wani da dukiyar kuma ko ba gaba ne umar ɗan kaɗa ke faɗa musu wannan ku duba tafsirin imam al-bagawi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah a ƙarƙashin wannan ayar ya kawo wannan kisa can an nitsa sai kuma ake ba umar amsa kamar a iska su koma mutum suka ce akabaru ma inda na mu kuma labarin da ke gare mu mu da muka riga ku zuwa lahira suka ce kullum ma ƙaddamna wajidana duk abin da muka yi don allah wallahi mun gaishe su mun ciyar mun taimaka mun yi kaza don allah to muna ganinsa kullama an faɗanahu rabahanahu duk abin da muka ciyar don allah wallahi mun gani ba sa mun ciri ba allah ya ce mu ba da ɗaya linka mana linka mana mun gani kullama dakkarnahu kasarnahu duk abin da muka ɓoye ba alheri ba taimakon addini babu ci babu sha wallahi bin asararsa haka suka faɗa umar ranka ba a ce amfanin wannan dukiyar kar ta jawo ma ka shiga cikin wanda za a ce ma agana an kuma jam'uku dukiyar ku ba ta muku amfani ba ba ta muku amfani ba sau daga irin dukiyar su ƙaru na kenan ba ta musu amfani ba ga tarin dukiya amma ana wuta dukiya ba ta yi amfani ba sau daga da dukiya da ilimi har in allah ya biya wannan mutum ɗan adam musulmi su wallahi allah bai so ya azabtar da shi ba sai dai in shi ne watsi da damarsa kawai ilimin addini da dukiya ta halal in Allah ya baka to Allah kamar ya ce wani zo ka shiga aljanna ne duk wannan musifar da ɗawainiyar wutan nan in dai ka bi abin a hankali wallahi za ka haye amma da yawa shaɗan ya zo kuma ya baibaye masu dukiya ya hana su alheri da yawa daga cikinsu ya ya ya ya sabban ma bin son gulma a dinga ebo maganganun mutane ana faɗa musu a aiwa ne ya kari a dama ya isa ya ja da ni a wallawa na ya fada kwata ba to da ba da ba da mu zai ja ba ya isa a dinga kama su irin wannan labarin suna jin daɗi ana buga kafa to alfahari ya shiga shi dan ya zo ya zama abokin ka zai kai ka maharaka ai wani ai wallawa nan babu yanzu ai jarin ba nasa bane ai ya je ya ci bashin banki a duk irin wannan labarin a galabiya masu kuɗi suna son jinsa ai wane ya kare ai wane kaza ai wane ya bar gari ai wane an sa dukiyarsa ko ta kada kararrawa a gidansa duk irin wannan labaran munafukai su dinga jiyo labarai suna faɗa musu to hanya ce ta halaka to kai ma ka sani yau min al'ayyam idan Allah ya jarabe ka sai ya dau labarin ka an kai wa wani in dai za a kawo gulmar wani ka ji daɗi ka buga kafa wallahi sai an ɗauta ka an kai wa wani ya ji daɗi kama tudini tudan saboda ka mu kiyaye dan adam Allah ta'ala yana cewa iya da dagawa dan ya ga iya da dukiya a hannunsa kalla innal insana la yabga arahu stagna dan adam iya da dagawa iya da daga kai dan ya wayi gari ko ya ga akwai dukiya a hannun shi da mulki da dukiya idan mutum ba shi da imani ya same su wallahi za su kai shi wuta yasa ake tsoron mai raunin imani ya samu dukiya ake tsoron mai raunin imani ya samu mulki domin ragama ce ta fi karfinsa za ta iya fuskarsa ta kai shi wuta to yan la'arabi suna cewa ma agana an kumjin muku wallahi dukiyar ku bata amfane ku ba tun daga dukiya amma kuma ga ku a wuta wa ma kuntum tastakbirun da abin da kuka kasance kuna girman kai girman ku bai amfane ku da komai ba girman kai kun ga wannan wajen sa uku kenan ajiye da shekaran jiya duk qur'ani ya mana magana girman kai magana girman kai a saki dawo girman kai to nan ba ga girman kai yanzu domin irin laifi ne da Allah baya son sa iya cikin kaba'irai wanda iya kai mutum zuwa ga wutar jahannam ma agana an kuntum ja'u ma kuntum tastakbirun abinda kuka sai kuna yi wa talakawa girman kai to bi amfane ku mutum ga daga ku a wuta haka yan la'arabi za su ke fadawa yan wuta suna ƙara ɓata musu rai suna ƙara jefa musu damuwa da bakin ciki daga nan fa
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون wannan duk magana ce ta yan tozal araf qur'ani ke ba mu labari bayan sun faɗa yan wuta wacce magana mai bata rai ke su ci gaba da cewa a haula illadina aqasamtu waɗancan su ne suke rantsuwa su duba yan wuta su ce ku ne kuke rantsewa ai talaka wannan ba za su yi ga aljanna ba a ha'ula da zina a kasamtum laye na luhumallahu bi rahama an fahimta akwai wanda suke caye duniyar mata mace lahira mata mace akwai masu irin wannan ɗagawar masu wannan fankama ɗin to irinsu sai Allah rama suke cewa ai kun yi rantsuwa kun ce waɗannan talakawan a lahira ma kuna gabansu ma a lahira ma ku ne a gaba a fara'aita lazi kafar bi ayatina wa qala la utayna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla arama ya katsare dora mana
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا mm كلا mm سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Allah ta lake ta afara'aitar da zai kafara bi ayatina shin ba ga wani wanda ya kafirce da ayoyi mu ba inji Allah wa qala la'utayanna malan wa walada ya faɗi wannan magana dan yaga Allah ya bashi dukiya da yaya ya kafirce yake faɗa a talakawan sahabbai cewa alahir mamuni a gaban ku. haka yake faɗa dan yaga iya da dukiya ko iya da yaya sai Allah ya ce atsala algaiba ya leko gaibu yaga alahiran ma iya gaba Allah ya ce ya tambaye shi amittaka da inda rahamani ahada ko sun yi alkawari da Allah ya faɗa masa wannan a fahimta Allah ya ce a tambaye shi duk mai fan kamar cewa mu ne anan mu ne a can to Allah ya ce ya leko gaibu ne ko kuma Allah ya faɗa masa baki da baki sun yi alkawari Allah ya ce kalla babu ɗaya daga ciki in ba wannan ba wannan to na hukun ƙarya ce kawai Allah ce sa nakatu ma nukul wa namuddulahu min al'adabi madda wannan fankamar da yake faɗa wallahi mun san malaiku suna rubutawa duk abin da ya faɗa giyar mulki ce ta sashe faɗa dukiya ce ta sashe faɗa kaza ne sashe faɗa yayi fankama yayi alfahari malaiku suna rubutawa sanaktubu ma naqul wa namdulahu min al'azabi madda Allah ce zamu tsawaita mai azaba tsawaitawa daga nan abin da ya bari me za a yi da shi ونرثه ما يقول ويأتي- ويأتينا فردا Allah ce wani rithuhu ma ya ƙul duk abin da ya faɗa to za mu sa mana ɗasu naɗe shi a kawo shi gaban mai hisabi kuma ya zo gaban mu shi kaɗai ba ɗan rakiya wani rithuhu ma ya ƙul wa ya ati na farda shi kaɗai zai zo mana ba odilan ba bodyguard ba ɗan gadi ba ɗan rakiya ba ɗan karye kashi ba kowa kai kaɗai yadda ka faɗo duniya ka zaganka a gaban Allah ji'itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra haka Allah yace so da mu kiyaye fankama mu kiyaye alfahari Allah baya san wannan an fahimta to daga cikin irin maganganun yan la'araf a ha'ula'i sai suke ishara ga yan wuta su ne aka samtum suke rantsuwa la yanaluhumullahu bi rahma ko yan aljanna a lahirar ma Allah ba zai muku rahama ba suna ganin ku ne talakawa anan kuma ku ne talakawa a can haka suke gani to Allah ya ce abin ba haka bane ita lahira aiki ne ke bambantawa kawai ba zancen dukiya bane ko yaya aiki ne da imani kawai suna faɗar wannan magana a kasantum la yanaluhumullahu bi rahma sai Allah ya ce udkhulul janna kuma kai ku aljanna kawai shikenan magana ta kare dama fadacin da suke wa Allah gina illa rafi suna da wayo kun gane wayan nasu sun so abin da Allah yake so duk wanda Allah ya shigar da shi aljanna iya son sa to yan larabi sun nuna suna son yin aljanna suna jinjina mu suna tsara musu kuma Allah idan ya yi fishi da mutum iya so dan adam ya fishi da shi a fahimta duk wanda Allah ya fishi da shi in kai fishi da shi ibada kai to sai yan al'arafi suke fishi da yan wuta suke faɗa musu magana ta ɓaci rai to fadanci suke wa Allah sun so yan aljanna sun ƙi yan wuta ai suna son abin da Allah yake so kuma suna ƙin abin da Allah baya so sai ya ce to ai kamun kabari ya isa kuma kai ku aljanna shikenan udkhulul janna yan la'arafi shikenan zama ya kare ai kun yi kuma shikenan tunda kun so bayina na kwarai ina son ku kun ƙi yan iska ne ma ina son ku tunda kun ƙi su a ebe ku a kai ku aljanna kawai wannan iya cikin babin alwala wal bara alwala wal bara'u kenan wanda kuma ka'ida ce wanda malaman tauhidi suka rubuta ta littafi iya daga cikin imanin ka ya cika sai ka so mutumin da yake son Allah sai ka ƙi mutumin sai ka ƙi mutumin da yake ƙin Allah kowaye ka'ida ce imani baya cika sai an yi wannan duk masoyin Allah masoyin addini sai ka ji kana son su a ranka duk maƙiyin Allah maƙiyin addini sai ka ji baka son sa to wannan in dan adam ba shi da wannan imanin sa bai cika ba duk mutumin da ka ji iya addini iya alkhairi ko ka san shi ko baka san ka kaunace shi duk mutumin da ka ji iya tsiya iya kafirci iya bidiya ka ji baka san sa ko ka san shi ko baka san shi ba to ka'ida ce mai girma cikin ka'ida tauhidi Allah ya ce udkhulul janna yalla arafi kuma a tafi da kuwa sako aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanun ba ku da tsoro kuma ba ku da damuwa nan gaba zaman fargaba ya kare zaman dardar ya kare daga nan su ma a ce a kai su aljanna a hada su da bayin Allah na kwarai a cikin gidan aljanna Allah ta'ala ya mana rahama na'am aya ta gaba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Allah ki hakaito mana wani abin da zai faru a lahira wana da ashabun nari ashabal janna can baya ayan da muka fara karatu a kanta an ce wana da ashabul jannati ashaban nar nan kuma an ce wana da ashabun nari ashabal janna su ma ƴan wutar za a ba su dama su kira ƴan aljanna za a ba su wannan dama ƴan wutar su bude baki ce ya ahalal janna ya ku ƴan aljanna an afidu alaina min alma muna so ku dan san mana ruwa ruwa wannan muna so mutumin da iya da bohol sama da 100 in kullun shi ya sha ruwan zanzan iya da wannan damar to gashi alahira ruwan da zai sha ne ma yake kaga asara ta kai asara an afidu alaina min alma yan wuta suna roƙon yan aljanna ruwan da za su sha ruwa muke bukata ku taimake mu au mimma razaqakumullah ko wani abin da Allah ya muku arzikinsa muna son ku taimake mu muna cikin damuwa muna cikin bukatuwa matsananciya ku taimake mu da ruwa ko wani abu na alheri wata kalma ta bakin ciki da yan aljanna su faɗa yan wuta qalu sai yan aljanna ce inna Allah harramhum ala al-kafirin duk abincin gidan aljanna Allah ya haramta wa kafiri an fahimta in dai ruwan gidan aljanna ne haramun ne gari ku ba za ku iya sha ba in kazar gidan aljanna ce in nonon gidan aljanna haram Allah ya rubuta harama kuma alal kafiri Allah ya haramta wa kafirai cin kayan gidan aljanna ba za ku samu wannan damar ba daga nan mai Allah ya ce
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا na'am وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah ta laki cewa allazina takazu dinahum lahawan wa la'iba su kafiran nan fa ga irin siffar su inji Allah su ruki addinin su wargi da wasa ba su mai da addini komai ba addini ba shi da kima a gunsu sun fifita komai a duniya akan addini in ka ji surutunsa da rubuce-rubucensa magana addini ne ko addu'ar shiga ban ɗaki bai iya ba amma sai ka ji iya cikar malamai iya zagin malamai duk mutumin da yake wulakanta malamai yake musu abin da ya ga dama na cin mutunci to addinin ne ba shi da matsayi a gunsa addinin ba shi da martaba ba shi da kima wannan shine ka'ida da malamai suka aji sun riƙe addini da ma'abotan addini lahawan wala iba wargi da wasa wa garratumul hayatud duniya duniya ta ruɗe su sun shaƙi iskar duniya suka mai da addini wasa da wargi suka mai da ma'abotan addini wasa da wargi a dinga musu izgili a dinga musu izgili dan an ga sun riƙe addini ko suna cikin wata damuwa ko talauci ko wani abu tun kafiran farko har na yanzu aka aiki ah malam wani wallahi ai ka faso gari wallahi ai kana jin daɗi wai wani ne fa zai ke faɗa malamin addini wannan ai in ya ga alamar iya cikin damuwa ko alamar talauci sai a dinga masa izgi a wani ai baku da matsala ko ai baku da matsala wani da gaske ba mu da matsala a gun Allah insha Allah kai kuma baka da matsala a duniya kuma zaka da matsala a lahira shi ne fasarar maganar ai in dai da izgiri zaka ki faɗa ma abuta addini wannan ka ci gaba da faɗa in dai malamin addini ne ya tsaya kan gaskiya da sunna wallahi abun Allah bai da matsala kuma matsala tsakaninka da Allah ita ce matsala matsalar duniya bai wucewa ce ko ta wuce ko ka wuce ɗayan biyu ne dama duk inda matsala ta kai matsala a duniya kana mutuwa magana ta gane sai dai wasu su gaba da matsalar amma ban da kai saboda ka wannan iskili ne iya cikin abin da Allah ke fishi da shi allazina takadu dinahum lahawan wala ibn wa garratum layatud dunya duniya ta rude su fal yawma nasahu Allah ya ce ayo zamu bassu nan sam ay utruku domin Allah baya mantuwa karka karka fassara ayar da ayau Allah zai manta su a'a wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa ayau Allah zai yi buris da su yayi watsi da su ai duk wanda aka ce an yi watsi da shi ai ka san da shi amma ka ɗauke wani taimako da hankalinka a kan shi to haka Allah ta zai faɗa ‘yan wuta fara yau manan sahu a yau zan yi watsi da ku ne bris da ku kama na su liƙa a yau muhim haza kamar yadda a duniya kuka yi watsi da maganar alkiyama in ana muku wa'azi kan alkiyama ba kwaji kuna toshe kunnanku to a yau za mu muku sakamako irin abin da kuka yi a duniya wa makanu bi ayatina yajhadun da irin abin da kuke jayayyar cikin ayoyina a karanta ma aya ka ce ba ka yadda ba a yi son zuciya ce in hadisi ne ka ce ai ra'ibi ne ai kere da ibin ai mutumin da ko gundarin bakin hadisin ba zai iya karantawa ba bai san sahabin da ya rayoto shi ba bai san malamai nawa ne suka fito da hadisin ba bai san wani matsayi gare shi ba amma kawai dan bai san zuciyarsa ba ai wani hadisi mai rauni ne ai a ga ina ya zama mai rauni da wani dalili da wani dalili sahabiyun waye ya rawaito hadisin bayan sahabi wani tabi'i ne ya rawaita agunsa wanne wani tudin mun tsira hadisin ya tsallake a mizanin malamai don bai daidai da ra'ayinka ba don ya ci karo da manubarka ya kace mai rauni ne irin wani magana haɗari ce mutum in yi sake zai kasa fidda kansa a gaban Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon kiyaye imaninmu da ayyukanmu da rayuwarmu za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka samu yi lafiya mu gama lafiya duk masu bukatu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana gaba ɗaya waɗanda suke neman addu'a game da neman tsari Allah ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya muna ƙara addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha tamu da garuruwan musulmai gaba ɗaya da abin da ya fi ƙarfinmu muna roƙon Allah ta'ala ya fi ƙarfe shi akwai dan uwa da yace mun faɗo an su mutane za su je Allah musu arzikin tafiya umara da sai yake tunatar da ni mu ma mu yi wa kanmu addu'a Allah ta'ala ya sa da mu a ciki to wannan gaskiya addu'a ce mai muhimmancin gaske Allah ta'ala ya sanya da mu a aikin wannan umara a wannan wata abin agun Allah ba wai mai wahala bane kai da kake ganin da wahala amma agun Allah ba wahala gare shi ba wa ma zalika lillahi aziz duk wani abu da kake ganin mai tudu ne abin Allah bai da tudu yanzu kana koma gida sai wani mawayawa na kawo fasfot ɗinka misali to kaga magana ta gari ai agun Allah wannan mai sauki ne to Allah ta'ala duk mai sha'awa da niyya da kwaɗayin wannan aiki Allah ta'ala ya bashi damar tafiya Allah ta'ala ya sa mu je kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki karɓaɓɓe Allah ta'ala marasa lafiyar muka ba su lafiya da dukkan sauran masu bukatu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya ji kan mahaifanmu ya shirya da zuriyar mu ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya da wannan rayuwar na'am a to shi kenan masu tambayoyi dama ka'ida sai dai gobe insha Allah za mu bi ta kansu idan mun gane za mu bayani in Allah ya kai mu insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi